الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه المقرر الخامس فقه خامس برنامج العلوم الإسلامية والأدبية برنامج العلوم الإدارية والإنسانية تعليب دكتور أحمد بن علي سيد المبارك دكتور عبد الله بن عبد الله الدكتور عبد الله عبد الموسن رحمهم الله تبارك وتعالى لو ذا متاشى الدليل الثاني dalili na biyu daga cikin dalilai na madogaran shari'ar musulunci ko kuma ilimin addinin musulunci a sunna matsayi na biyu ko dalili na biyu shine sunna tarifu sunna luga abinda ake nufi da sunna a harshen larabci at-tariq mahmudatan aw ghayra mahmuda ana nufin hanya hanya mai kyau ko maras kyau wannan hanyar nan hanyar da ake gani alhissi ne ko walmanawi alhissi walmanawi duk wanda aka ɗauka maka ce ga hanya nan ka bi za ka je gari kaza ga hanya nan ka bi za ka zama mutumin kirki kaga yi ɗaya hanya ana gani ɗaya hanya ba a gani kuma ya dullo alaihi kauluhu sallallahu alaihi wa sallam bisa wannan ma'ana fadin annabi a cikin hadisi yana tabbatar da haka ko yana ishara zuwa ga haka man sanna fil islami sunnatan hasana duk wanda ya sunnanta sunna mai kyau a musulunci duk wanda ya hanyanta hanya mai kyau a musulunci falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di yana da lada a dalilin sunnanta wannan hanyar da kuma duk wanda ya aiki a bayansa wanda bi shi kenan min gairi an yunqasa min ujurihim shay ba tare da an rage wani abu daga cikin ladadakin su ba wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a duk wanda ya hanyanta mummunan hanya a musulunci kana alaihi wizuruha to laifin yana kansa wa wizuru man amila biha da laifin duk wanda ya aiki da wannan hanya min badihi ya bayansa min gairi an yunkasa min auzarihim shay ba tare da an rage wani abu a cikin wato nauyin laifuffukan su ba alwizuru shine nauyin laifi eh ba wai ainihin laifin ba in aka ba da sakamako sakamakon bai da kyau yana da nauyi to wannan nauyin shi yasa wajen lada sai dai ka hau doron lada sakamako mai kyau kenan amma mummunan sakamako sai dai ya hauka yasa yake kiran sa wizard wa sunnatu fi istilahil usuliyyin sunna kuma wato a wajen malaman usul hiya qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine fadin annabi au fi'luhu ko aikin sa au taqriruhu ko tabbatarwan sa wa qawlun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaseera maganganun annabi suna da yawa suna da yawa minha qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga ciki akwai fadin annabi ce innamal a'malu binniyati abin sani ayyuka suna tafiya tare da niyoyinsu wa innama likullin mri'in ma nawa kuma abin sani kowane mutum yana da abin da ya niyya ya aikata ko bai aikata ba kenan eh farkon maganan kenan amma daga baya an fahimci cewa in yayi niyyan ziya ya fasa Allah ba zai bashi laifi ba sai idan yayi ya aikata alhalil wa afaluhu aidan kasira ayyukan annabi suna da yawa mislu ma nuqila misalin abinda aka ciro zuwa gare mu fi sifati wudu'i sifan alolan annabi wa salatihi ko sallansa wa hajjihi ko yadda ya aikin haji wa hajjihi akwai digo anan eh ko yadda ya aikin haji saboda haka idan aka ce za a rubuce su gaba daya za su dauki abin nan manyan littafai kamar yadda ake samu a manyan littafan kwarai da gaske ana samun su a zube a manyan littafai saga duk abin da annabi ya aikata ai yana karantar da waɗanda suke tare da shi ne cewa to ga yadda za a yi abu kaza saboda haka ayyukan suna da yawa wata qariruhu sai kuma tabbatarwarsa abin da aka yi a gabansa bai musanta ba bai kushe ba bai soke ba ya gwada a goyon bayansa kenan bi ma'ana abin da ake nufi shine an yi bi hadaratihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a aikata wani abu a gaban annabi wa huwa mutayaqqin kuma annabin ya gani gairi sahin wala ghafil ba wai yana rafkane ko kuma ya juya kun san akwai wani abu da za a yi sai a yi shi wuri-wuri kafin a ce wato ka gano a riga an yafi to amma saboda waɗansu abubuwa ko tunaninka yana wani abu ba za ka tsaya kana abin nan ba amma a gabansa aka yi ya gani zahiri kuma ya fahimci abin ba wanda aka masa dodorido ba don ana yin haka idan kana yaro kana tare da iyayenka wani lokaci ana ce to lokacin tafiya gona yayi ko za a tafi makaranta in mutum yana so ya sulale akwai yadda yake ya sulale ai ba za ka fito gadan-gadan za ka abin nan ba ba mamaki ma yanzu a cikin ku a samu wanda ma ya sa kayan mata ya fito da hijabi saboda yana so ya tsere to kaga in ba wanda ya san gaibi ba ina zai gane ya fito da hijabi abin nan yana so ya tsere sai daga bayan an zuwa ce ina wane ya ce ai ya fita to shi uba zai gane ya gudu ne amma bai sanya aka yi ya fita ba to saboda haka duk abin da aka yi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya gani ya fahimta amma sai yayi shiru to wannan shari'a ce amma abin da aka yi kwane-kwane a wannan wannan ma baya cikin lissafi saboda su wanda suka yi haka ma ba su da gaskiya kenan ina fata an gani مثاله مثال ما روي كما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال abinda sayyidina Umar ya ruwaito Abdullahi dan Umar ya ruwaito yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lana wato annabi ya ce mana lamma raja min al-ahzab lokacin da ya dawo daga yakin al-ahzab ahzab din kun san fa ba waje mai nisa aka je ba kusa da binnin abin nan madina ne kusa da binnin madina ba waje mai nisa ne aka je ba to amma da ya dawo aka dawo cikin gari sai ya ce la yusalli yanna ahadun al-asra ya ce kada ɗayanku ya kuskure ya sallar la'asar illa fi bani ƙuraiza sai a anguwan bani ƙuraiza saboda lokacin da ake yakin sun warware alkawari hankali ya tashi wa zulzilu zilzalan shadida su ne ake magana ana saboda musulmi sun je suna yakin waɗansu a gaba su kuma na baya da aka kulla amana da su suka warware saboda haka sai aka bar musulmi a tsakiya to da Allah ya taimaki musulmi na gaba aka gama da su Allah ya tarwatsa su da iska suka watse to da aka dawo za a je gida ajiye makamai sai annabi ce a waɗannan da muka ƙulla amana da su suka warware a lokaci mawuyaci ya ce aje a same su saboda haka kada ɗayan ku ya kuskure ya sallar la'asar idan ba a unguwan ba abin da ya faɗa musu kenan kun ga wannan ya gwada an gama a gazwatul ahzab da menene bayan sallan azhar kenan to da annabi ya faɗi wannan magana fa adraka ba'dhum al-asra fi at-tariqi ko fa adraka ba'dhum al-asr fi at-tariqi wannan lokaci ku lura da yadda nake karantawa eh in ka karanta shi da wani abu fasaran daban ne in ka karanta shi da wani abu daban da wani wasali fasaran daban ne sai sallar la'asar ta riski waɗansu a hanya kafin su ƙarasa la'asar ta same su to ya za su yi za su yi la'asar a hanya ne ko kuma za su bari sai sun je bani kuraiza saboda maganar da annabi umarnin da ya bayar ana fahimtar cewa kada kowa ya kuskure ya yi la'asar sai a bani kurai da fasara ta farko kenan saboda haka ko lokaci zai wuce maka in ba ka je anguwan ba to ba za ka yi sallar la'asar ba kuma sallar la'asar idan lokacin ta ya fita akwai hatsari ɗaya fasaran kuma annabi yana nufin a yi gaggawa ne duk a tattaru a daidai la'asar amma in la'asar ta same ka ko a hanya ne kana iya yi kaga fasarori guda biyu kenan ɗaya ba za ka yi la'asar a hanya ba sai ka je can ko da ko da daddare ne ɗayan kuma in dai la'asar ta same ka to ka yi ta a hanya amma ka yi maza maza ka je bane kuraiza ana nufin sauri ne faƙala ba da hula nusalli hatta faƙala ba da hula nusalli hatta na tiyaha walan suka ce su ba za su yi sallah ba sai sun je wajen wa kala ba da hum nusalli walan suka ce mu za mu yi sallah a hanya kan mu bar lokacin sallah ya fita ba zai yi ba lam yurid minna zali ai ba wai yana nufin mu jinkirta sallah bane yana nufin mu yi sauri ne kuma hakan aka samu mutane sun kasu kashe biyu wasu suka yi sallah a hanya wasu sai da suka je can anguwan suka yi wa zukira lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka ambata ma annabi lokacin da ya iso to falam yu'annif wahidan minhu dukan su biyu kun ga sun yi baran-baran sun yi hannun riga amma ba wanda ya ce masa ba daidai bane sai shiru kawai to wannan ya gwada duk abin da suka yi kowanne yayi daidai to dalilin da yasa ake samu wani lokaci a fikihu kenan akan samu in ka fahimci wani abu daban wani ya fahimci wani abu daban matukan kuna da sinadari na ilimin to bai kamata wannan ya kushe wannan wannan ya kushe wannan ba kowa da fahimtarsa akwai abin da yake karara babu kwane-kwane amma akwai abin da yake daukan fahimta mabambanta wannan shine hujiyatuha matsayin as-sunna as-sunnatul mutahhara kun ga sunna da kuke gani hujjatun hujja ce yajibu ittiba'u ma jaa fiha wajibi ne abi abin da yazo a cikin ta wa nuqila ilaina kuma aka ciro zuwa gare mu bi tarikin sahih hanya ingantacciya kun ga nan bai ce bi tarikin mutawatir ba in yace sahihin sawa'un kana mutawatiran aw ahada babu wani bambanci wa dalilu ala zalik dalili a bisa haka ga sunan kamar haka na farko dalalatul mujazat wato dalilai na mujizozi allati jaa biha nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam wanda annabinmu yazo da su wa hiya kasira mujizozi suna da yawa ahammuha almujiza alkubra babba daga cikin su wato mujiza mai girma alkhalida madawwamiya wanda muke tare da ita har yanzu kuma har gobe mujizatul qur'anil karim mujizata alqur'ani mai karimci allati tadullu ala sidqihi sallallahu alaihi wa sallam alqur'anin da yake gwada wannan mujiza tana gwada gaskiyan annabi wa muktada zalik sakamakon haka annattabi'a kullama jaa bihi shine mu bi dukan abin da yazo da shi da annahu sadiqun fi ma yaqulu saboda shi mai gaskiya ne cikin abin da yake fadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha baya furuci da son zuciya abin sani wahayi ne wanda ake masa saniyan nabiyu ja'atin nususul kaseera nasosi masu yawa sun zo fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah madaukaki ta'amuru bi ta'ati rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke gumunni da ainihin da'a wa manzo Allah bi qaulihi ta'ala ga fadin Allah madaukaki man yuta'i rasula faqad ata Allah duk wanda ya da'a wa manzon nan to hakika ya da'a wa Allah wa qulu ta'ala kuma Allah madaukaki yana cewa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu duk abin da annabi ya zo muku da shi ku rike shi hannu biyu wa malaha kuma an hufantahu duk abin da ya hana ku ku hannu wa kad hazara alquranul karim kuma hakika alqurani mai karimci yayi gargadi fi aksari min mawdain fiye da waje guda daya mukalafata awamirihi wa nawahihi wato saba ma umunnin annabi umunni umunninsa da kuma hane-hanensa duk wanda ya saba ya shiga uku يقول تعالى الله مدوكaki yana cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina wato haramun ne ga mu'mini ko mu'mina idza kada Allah wa rasuluhu amra idan Allah da manzonsa suka hukunta wani al'amari kaga anan an hada Allah da manzonsa da wawu latsa hmm? saboda haka akwai inda ake halawa akwai kuma inda ba za a hada ba kagan ka ce insha Allah wa rasuluhu kaga ba zai yi ba saboda mashiya ta Allah ce shi kadai ina fata an gani Allahu wa rasuluhu alam lokacin da manzo Allah yake da rai sukan faɗi haka a hali amma kaga ilimin ba ɗaya bane sannan umarnin Allah da umarnin manzo Allah akwai bambanci ai shi ma ba ɗaya bane amma nan an hala su da wannan ne ma wasu malamai suke ganin babu bambanci tsakanin ayoyin Qur'ani umarnin ayoyin Qur'ani da umarnin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam إذا قد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ya kasance suna da zabi a cikin al'amarinsu inda Allah ya ce shikenan idan manzo Allah ya ce shikenan wa yaqulu kuma ubangiji ta'ala yana cewa fala wa rabbika ba haka bane ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba su kasancewa masu imani ba su yin imani hatta yuhaqimu ka fi ma shajara bainahum wato sai sun kawo hukunci gare ka cikin abin da ya rikice shine shajar in ka ji an ce maka shajar to akwai hayaniya akwai hayaniya to saboda in ka dubi bishiya ya take ai za ga cungus ne yadda take fitowa yasa aka ce shajar ai wannan wata ma'ana ce daban wanda zaka fada zaka fahimta daga azzauqu salim bima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan sa'an nan ba za su samu ba cikin ransu kunci shine harajan mimma qadaita daga abin da ka hukunta wai sallimu taslima za su miƙa wuya miƙawa saboda idan Allah ya hukunci hukuncin Allah ne ko hukuncin manzon Allah ne to bai kamata a samu kunci ban mutum ya samu kunci kaga wannan ya gwada imaninsa da saura wa yaqulu wa ta ayan kuma yana cewa falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri lalle waɗanda suke saba ma umarnin annabi su shiga taitayin su shine falyahdhar lalle ya shiga taitayin sa amma saboda allazina allazina da allazi fi'ilin yana iya zuwa singula da falyazaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun kada fitina ta same su a nan duniya mutuwa ba tare da imani ba aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ya same su gobe lahira na uku ijma'u sahaba haduwan sahabbai wa man ba'dahum da waɗanda suke bayan su minas salafi wal khalfi daga cikin minas salafi wal khalf daga cikin waɗanda suka gabata da waɗanda suka biyo baya allazina yutaddu bi qawlihim wanda ake lissafi da maganar su eh amma yanzu kaga ga malamai da yawa a duniya akwai wani dadin baki yake da shi yana da dadin baki ya shahara wani kuma yana da masu menene social media wanda za su iya watsa shi ba ba lalle yana da karatu ba shi yasa a yanzu abubuwa suke da tsayin rudani eh su ma karan kansu mutane sun fi son inda za a yi hayaniya to sun fi daukawa in ainihin ilimin ne to sai gana ta gingadi eh yana ta bacci mazani ba Allah ma yana gingadi ne to gaga abin yayi nauyi amma an zo ana Allahu akbar sai kai malam kaza kaza ai da ma haka ne ana sai kai eh wato a tada kura a duma wuri to shi yasa aka ce allazina yutaddu bihim yawa waɗanda ake lissafi da su wani zai ta da ƙura ɗin amma aka zo ainihin ilimi ana son a fito da sakamako in ya shigo ma fita zai yi saboda mai saboda akwai alƙaluman da bai gama fahimta ba bai ma fahimce su ba sai waɗanda suka fahimci waɗanda alƙaluman ko da yake manazarta suna cewa duk wanda yake da ilimi mai zurfi mai yawa to bai cika surutu ba bai cika surutu ba hayaniyansa ta ragu marai da gaske to kaga wannan ada kenan yanzu kuma ga yadda duniyan take tsarai da gaske ga yadda duniyan take saboda ki koda zai yi magana ana sai zai yi magana ya fitar da abubuwan ilimi da abin na amma hayaniya kowace zai ba zai shiga ba to wasu kuma haka Allah ya hore su su kuma wajen hayaniyan ne yanzu kura tana fitowa za su dada faɗaɗa ta ai ta yi ana ajiye wannan za a sake shiga wani so saboda haka wajen ka kai wanda kake ganin shine malami su ne waɗanda za a yi lissafi mai yiwuwa an yi bincike ba ya ciki warai da gaske yutar dubi kaulihim kuma sannan dadin dadawa garin mu yi abin nan istidraki kuma nan ba wai abin nan bane wani za a zo ce farfesa ne ko za a ce farfesa ne eh amma an ka kawo masa ahalari ba zai iya fasara maka ba wai islamic studies wani kuma za a ce maka gwani ne amma an kace ya fasara ina atsayi na kalkautar yadda ya kamata ya kai dariya kuma yawa ka jiyo mun ne ma na rama to Allah ya taimake mu saboda haka sai dai kawai takaice kowa da yadda Allah yake bashi bai wanda Allah yake bashi saboda haka abinda Allah ya baka sai ka tsaya abinda baka da shi in an zo ana abu ka kauce masa yafi maka sauki warai da gaske abinda Allah ya baka kuma sai kai godiya shine na'am bi qaulihim wato allazina yutaddu bi qaulihim wadanda ake fallisafi da maganar su ba yan hayaniya ba to sun yi ijma'i ala wujubi tiba'i hadihi wa sunnatihi eh bisa wajibcin bin shiryan annabi da sunnansa fi hayatihi wa ba'da mauti a cikin rayuwarsa da bayan mutuwarsa ila an yarisa Allahu al-arda wa man 'alayha har ya zuwa lokacin da duniya za ta kare shine fasara kaga indirect kenan an yarisa Allahu al-arda wa man 'alayha رابعا ثم إن القول بالسنة المطهرة للي مغنى دكف حجة دا سنة مي تركي واتباع ما جاء بها da kuma bin abin da sunna ta kawo tufriduhu tabi'ata to za ta wajabta masa ɗabi'an tatbiki manhajin lahi fi hayatil insan zartar da manhajin Allah a cikin rayuwar ɗan adam wato yadda magabata suka yi aiki da ilimi to shi ma zai yi aiki da ilimi kaga shi yasa a tsarin musulunci kowane aiki ana yi da ilimi ne in dai har zaka fito da ilimi zaka yi aiki kuma ilimin nan zai ce maka kayi ko kar kayi ne ka gani in ya ce kayi to kayi in ya ce kar kayi ka bari da ilimi musamman ayyukan al-ibadatu wal mu'amalatu wa ghairihima to kana gani idan babu waɗannan dalilai na Kur'ani da hadisi ya za a yi ayyukan ibada ya za a yi mu'amala ai ba zai yi ba musamman ma wajen mu'amala mai karfi sai idan ne marar karfi yanzu sai wani mai karfi ya zo duk ya daddanne mu gaba ɗaya shi kaɗansa yana tsaye a kanmu duk muna kwakwance to wani kuma yana zuwa kwaza in ya fi shi karfi shi ma sai ya danne shi kaga bayan ya danne shi mu ma dukan mun zamo dannau in kuma ya fahimci halin da ake ciki shi kadai ya danne mutum ɗari in ya zo sai ya danne shi a gaban mutane ɗarin nan ya murkushe shi ya ce ku ɗarin nan ku tashi ba haka ake yi ba to amma sai Allah ta'ala ya kawo mana tsari na mu'amala abin da ake nufi da ibada kamar sallah azumi zakka da aikin haji abin da ake nufi da mu'amala kamar abin da ya shafi aure kasuwanci da sauran makamantansu lianna hunaka fara'ida wajaba hal islam domin akwai farillai wanda musulunci ya wajabta waja'at ghayra mubayyana kuma sun kasance ba waja'at ghayra mubayyana anan haka yasa in aka ce mubayyana su da kansu ismul fa'il ne mubayyana sun zo waɗanda ba bayyana su ba wala mufassala ba yi bayanin su dalla dalla ba fil qur'anil karim wa bayyanaha wa fassalaha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam annabi ya bayyana ya fassala ya yi dalla-dalla bi akwalihi ko da zantukansa wa afalihi ko ayyukansa wa takariratihi ko tabbatarwarsa. Wanzur ila faridati salati masala yace ka dubi farlancin sallah ga misali. Amara Allah biha fi qauli Allah ta'ala ya umarni cikin fadin sa aqimus salata ku tsaya da sallah. walakin sai dai lam yubayyin fil qur'ani shay'an min ahkamiha alqur'ani bai yi bayanin hukuncin sallah dalla dalla ba amma da ya ambaci masu ruku'u ya ambaci ruku'u ya ambaci masu sujada ya ambaci sujada amma ya ake yi ya ambaci itikafi a masallaci ya ambaci masallaci ya ya tsare tsaren to tsare tsaren sai ka koma zantukan annabi da ayyukan annabi da abinda aka yi a gaban annabi ya tabbatar min arkanin wa shurutin wa wajibat kamar rukunai da sharuɗa da wajibai wa gairiha wa bayyana har rasulu sallallahu alaihi wa sallam annabi yayi bayani wa kadhalika kaseerun min al-ahkam haka ma hukunce hukunce da yawa kazzakati kaman bayanin zakka dalla dalla wa saumi ko azumi wal hajji ko aikin hajji wal hududi ko dokokin Allah wa kamil usra ko kuma al-ahwalu shakatiyya wato ahkamil usra sune hukunce hukunce na family hukunce hukunce na family maganan aure maganan ciyarwa maganan shayarwa maganan gado da sauran makamantansu biyayya wa iyaye da biyayya wa mazaje haka dai alhamdulillah wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera